ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na biyu a cikin karatunmu na iyaye mata da muke gabata a wannan gari na kumo akko local government jihar gombe nigeria idan za ku yi tunawa darasinmu shine tarihin matan annabawa jiya mun tattauna akan tarihin na na hawa'u da asalin halittarta ta ya aka halicce ta sannan menene manufar da yasa Allah ya halicce ta da irin yadda ta kula da annabinmu annabi Adamu da yadda shi ma ya kula da ita da kuma bayani da muka yi akan alaƙar ciro ƙashin annabi Adam na hagun na haƙarƙari guda ɗaya aka halitta masa matarsa wa khalaqa minha zawjaha kuma Allah ya ce li yaskuna ilaiha ya halitta masa matarsa daga jikinsa yana nuna ya kamata mace tana jikin mijinta tana makale da shi tana kusa da shi yana taimakonta yana tausayinta yana jin ƙayinta yana sonta saboda duk abin da yake daga jikinka yake ai bai kamata ka ƙi shi ba bai kamata ka guje shi ba da maza sun gane wannan da an samu zaman lafiya a gidajen aure da yawa wannan shine manufar inda Allah ya ga dama ai zai iya halittar na na Hawwa'u da tabo kamar yadda ya halicci Annabi Adam da tabo amma da yazo dan a nuna miki alakan namiji da mace kusancin namiji da mace kuma har a samu hayayyafa tunda daga asalin su da nana Hawwa'u da Annabi Adam daga asalin su aka samu hayayyafan dan Adam gaba daya kema kuma haka ne ai da ke da mai gidanki ba ku ne kuka samar da 'ya'ya da jikoki ba? To sun zauna lafiya sun ƙaunaci juna. To mu kuma yau zaman wake da manja ake cewa ko doya da manja ake yi. Baya jin daɗinta ba ta jin daɗinsa. Yana azabtar da ita ita ma tana azabtar da shi. Zazzafan kishi da mummunan zato da ake wa maza da rashin sallama kai da miƙa wuya ga namiji kullum gulma da zagin miji a gidan iyaye da ɓata shi cewa wallahi zaman haƙuri nake yi da shi in kin ga mace ta ɗaga wa mijinta ƙafa to ya mutu ne galibinku haka kuke sai dai Allah shiryar da ku muna muku nasiha ne don ku gyara miji ba wasa bane abokin zama ne da ake so a rinka haƙuri da shi wannan sautin fakar ƙasa ga yake ta yi da haka ku yi haƙuri da mazajen ku kamar yadda na Hawwa'u ta yi haƙuri da da mijinta Annabi Adam alayhi salam bayan darasi zan yi tambayoyin karatun da na yi jiya insha Allah ta'ala zan ba da kyauta kuma ga masu rabo. Darasi na biyu a yau, tarihin matar annabi Nuhu. Tarihin matar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Annabi Nuhu annabi ne dattijo, annabi ne mai shekaru, annabi ne da ya daɗe. annabi ne da yake ka kawo mana batir wannan baya yi annabi ne da yake ya yi shekaru a duniya yana raye kuma ya yi shekaru yana da'awa yana koyarwa yana faɗakarwa to gaskiya Allah ya jarabe shi da wata mata bai kamata ke zama kina da sifa irin na wannan matar ba da haka wannan mata tana cikin matan da za mu yi bayani a kanta a guje ta duk da cewa matar annabi ce amma gaskiya sai an guji halinta da ɗabi'arta yayin da Allah ya turo annabi Nuhu ya gamu da matsala da mutanensa danginsa suka kore shi na nesa da shi ma suka kore shi aka yi ta kyamarsa suka yi ta mai sharri suka yi ta cutar da shi duk wanda ya gamu da shi ƙoƙari zai ya zai ya zalunce shi ko ya cuce shi ya yi ta wa'azi dare da rana ya yi ta faɗakarwa amma wa'azin bai musu amfani ba Allah da iko irin nashi shi kuma jarrabawar da ya gamu da ita kenan ibtila'in da ya gamu da shi ta yadda na kusa da shi suke kyamarsa na nesa ma suke kyamarsa amma wannan bai hana ba in ba ku shiru ba ai ba za ku ji ba amma wannan bai sa ya bar abin da yake yi ba na wa'azi da faɗakarwa da jan kunne da kira zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala. So, ashe wannan yana nuna ba abun mamaki ba ne, mai wa'azi ya zo ya yi wa'azi a ƙi karɓan wa'azinsa, ba wani abun mamaki ba ne. Gari su ƙi shi, danginsa su ƙi shi, bare ma su ƙi shi, kuma ba farau ba. tunda an yi wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lafazahu alqarib wal ba'id wa adahu alqasi wad dani shi dai bai daina aikin da Allah ya turo shi ba sai da ya shekara dubu ba shekara hamsin yana wazi wannan shekarun da awa kenan kin san shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin mu duka nan duk shekarun da mutum ma zai yana wa'azi yana da'awa ma shekara nawa yake yi da wahala a samu wadda ya yi shekara ɗari ma yana wa'azi da ya kai wani shekaru ya tsufa ya gaji ba lafiya ciwo ya kwantar da shi amma annabi nuhu sai da ya shekara ɗari tara yana ta kiran mutane إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا duka wannan annabi Nuhu ne yake ta yi tsohon annabi da ya daɗe yana wa'azi ya gamu da wulakanci da rashin kyauta na mutanen shi dare da rana ya ce ina ta kiransu gida gida nake bin su na musu wa'azi a ɓoye na musu a bayyane, sirran wa jihara a ɓoye da a bayyane, in sun gan shi ba gudu suke, ko yanzu gashi in an zo wa'azi matsowa kuke ko, kowa ta baro gidanta ta taho, to lokacin annabi Nuhu da an je yana wa'azi sai a ce jama'a gudu yana wa'azi a gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un falam yazidhum du'a'i illa firara gudu su guje shi amma duk da haka bai daina yi ba wannan yana nuna mana gaskiya malamai masu wa'azi ya kamata su yi koyi da tarihi da kisar annabi nuhu alaihi salatu wasalam wajen haƙuri a da'awa juriya a da'awa daurewa a karantarwa kai zuciya nesa a daɗe ana yi sai gaskiya zukatan mutanen annabi Nuhu mutanen da yake musu wazi taurin zuciyarsu ya fi dutse taurin zuciyar mutanen annabi Nuhu taurin kansu kin ga taurin dutse ko to wallahi zuciyarsu ta fi dutse tauri kanat qulubuhum ashaddu qaswatan min al-hijara to abun tausayi ga annabi Nuhu sai Allah ya jarrabe shi matarsa tana cikin mutanen nan. Matar shi tana cikin maƙiyansa. Abin da nake so ki gane hajiya, ashe zai iya yiwa mutum ya auri maƙiyarsa bai sani ba. Zai iya yiwa mutum yana zaune da matarsa tana mai sharri. Kuma zai iya yiwa ta rinka girbe shi, ta rinka sare shi. duk abin da ka gina na alheri a gidanka ta rushe ba mamaki shine amfanin zuwa makaranta a fahimci wannan a gane tunda annabin Allah ma Allah ya jarabe shi da sharri a gidansa abu na biyu wannan yana nuna mana dan an zai iya a samu mutumin kirki bawan Allah babban mutum amma kuma matarsa ba mutum ya kirki ba wannan bai zai taɓa darajarsa ba ko a ce ai malami ne amma an ga matarsa tana yawo malami ne amma matarsa yar gulma malami ne matarsa yar tiktok ce bai sani ba malami ne matarsa yar gutsuri ma ne sai a ce wu yawancin mijinki fa malami ne ke da Allah ki rabu da Allah sa buzu ne iyaka mara kirki kenan ko kuma yar malami ko ir babban mutum amma ta kauce dan malam ka ki halin malam wannan baya taba darajar mutum don yana da matsayi amma an samu matarsa mai matsala yanzu kun ga annabi nuhu ai annabin Allah ne amma kuma ga matarsa ba ta da kirki kuma wannan yana nuna mana wani lokacin akwai buƙatar maza su rinka haƙuri da matansu ko da ba su da kirki ba koyaushe ake sakin mace ba shi ba tasa matar kafirci take karara tana taimakon kafirai har Allah ya buga misalinta cikin kafirai ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين Allah ya buga misali da sunan matan annabawa guda biyu wanda ba su da kirki. Imra'ata Nuh, matar annabi Nuh, wa imra'ata Lut da mata annabi Lut ita ma za mu karanta tarihinta. Yanzu muna kan mata annabi Nuhu. Ga malami mijinta annabi masani mai ilimi, mijinta masoyin Allah ita kuma maƙiyar Allah. Kamar yadda zai iya yiwa ke ma ustaziya mutum ya kirki mai gijabi mai niƙabi mai kamewa baki taɓa zinabin maza ba sa ɓarna da ke kin kame mutuncinki da darajar ki Allah ya zo ya jarrabe ki da ɗan wiwi. Yana faruwa. Allah ya jarrabe ki da ɗan wiwi. Allah ya jarabe ki da mai zina wata ta ce min malam wallahi wallahi mijina mazinaci ne hadda rantsuwa guda uku na ce in ta ce gashi nan ana turo masa a waya gashi ma in yayi zinar ma har tura wa matar da yayi zinar da ita yake cika ai ranar ya ji dadin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi na fa gaya muku zamani ya canja al'amura yasa nake gaya miki in zaki aure ki taka tsantsan karki gaggawa duk miji mai neman mata masifa ne bala'i ne sharri ne kar ki zo ki auren da daga baya zaki da na sani akwai matar da ta ce yau shekara biyu na raba shimfiɗa da shi saboda yana neman mata a wayarsa take gani su bugo mata su zazzage ta matan banzan ta yi magana ya ce ki yi bulokin ɗin su mana ta ce yanzu abin da za ka iya mun kenan matan banzan da kake lalata da su kuma su kira ni su zage ni ya ce kuma in kika rama sai na ci mutuncinki ku duba yadda ya taimaki matar banza ya wulakanta matar suna wallahi kaɗan daga cikin aikin mazan wannan zamani ne ya yi ƙarya ya yi tafiya ashe yana can gidan kilaki kuma yau zina ba ta da wahala a wajen maza fa ba mafi munin zina sharrin zina irin zinan mai aure yana da matarsa ta sunna amma yana bin matan banza wallahi akwai matan da haƙuri suke akwai matar da mijin ya ɗebo mata cuta ma daga waje ya sa mata haga wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske to zai iya yiwa Allah ya jarabe ki da wannan wataƙila kuma ki ga iyayenki suna son sa akwai wacce ta kama mijinta ɗan luwaɗi ne maza yake nema ta ce malam sai ya share wata shida bai waiwaice ni ba saboda yana da yana da maza da yake kwanciya da su inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah subhanallah ko kwanan nan nayi wani kirsa ce ta kama mijinta da matar banza akan gadanta ba ta nan ta tafi ta yi tafiya saboda ya mugule na ta ya rena ta ya rena matarsa sai ya je ya ɗauko matar banza yarinyar banza yar unguwa ya zo kwanta da ita a shimfiɗar matarsa ta suna muna faɗin wannan ne saboda a san zaluncin da ake wa iyaye mata abin mamaki iyaye kuma in an je an gaya musu ce to sai a ce sai ki da uwa tana to sai dai ki haƙuri sai dai ai haƙuri ki je ai mai addu'a akwai wanda abin ya fi ƙarfin mutane aka ce kawai ki je ki zauna a ci gaba da addu'a ta ce in zauna da mazinaci in zauna da mazinaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to wannan jarrabawa ce daga cikin jarrabawar da Allah zai jarrabi ya mace a rayuwarta shine ta fada hannun miji mara addini ta fada hannun miji mara tsoron Allah ta fada hannun miji mara sallah har akwai wanda ba sa sallah akwai wanda tace na rantse da Allah malam miji na ya rasu ba shari ne zan masa ba wallahi baya azumi da Ramadan tace Allah ji kansa kawai in na tuno abin da yake wallahi malam ina tausaya masa tace wallahi malam da ranar Allah zai zo yana kwaramniya a kicin ya ce a bashi abincinsa tace yanzu mai gida baka azumi ce ina ruwanki kabarinki daban nawa daban tace haka yazo ya mutu azumin Allah baya yi amma a waje za a ta girmama shi a ɗauka mutumin arziki ne mutumin kirki ne gashi nan dai abubuwa malama ba daɗi to yau za mu tattauna ne akan mijin ƙwarai da Allah ya jarabe shi da matar banza ya za a yi sai ki kula ki taimaki ɗanki wajen zaɓen 'yar da zai aura na sha faɗa an a karatu ina maimaitawa ku yi kane kane ku shiga sosai ku fita in ɗanki zai aure ki yi masa bincike don ƴaƴan wannan zamani ƴan gaggawa ne da ya ga mai ɗan haske mai ɗan kyau sai ya ce sai ita in ba ita ba sai kwata kun san yanzu an daina cewa sai rijiya saboda mata sun yawa wallahi in ba ita ba sai dai in faɗa kwata da ku ce ake in ba ita ba sai rijiya yanzu kuwa zai yadda ya fada rijiya saboda mace eh sai kwata saboda kun yi yawa Allah ya muku albarka yawan alheri yawan albarka masha Allah eh in ba ku matsala inda kuma alheri mukan ba za mu ce inda ku matsala ba ai sa silence man to Allah ya ba annabi Nuhu hakuri wannan mata ta sa sai ta fada cikin mutanen da suke makiyansa fa kafarat bi nabiyillahi alayhi salatu wassalam duk wa'azin da annabi Nuhu yake shekara 950 matan nan bata yadda da shi ba tace ba zan bi ka ba ashe zai iya yiwa a samu mutum mai addini kuma matarsa ta ƙi ta yi addinin da yake wani ya ce malam an samu matsala ni fa ga na ahlus sunna amma matata yar shi'a ce na ce kash subhanallah na ce lalle ka mai da ita sunna duk yanda za a yi ka hana ta yawo da baƙaƙen kayan nan da zirga-zirga da shiga mazan nan ka hana ta zagin abubakar da umar da aisha ka dawo da ita sunna ka gamu da aiki in ka gyara ta ka ka samu lada ta kafirce wannan mata ta ce ba ta tare da annabin mijinta amma kuma kinga ba ta ƙi auren ba saboda tana samun kula yana taimaka mata ta ce addininka ba zan yi ba To, tunda annabi ne bayan da zai sai yadda Allah ya da shi, Allah ya bar shi ne don ya zama jarrabawa gare ni da ku kuma ya zama abin ibra, abin ɗaukan izini. Wallahi aka ce har zagin annabi Nuhu take. Zagi, zargi duk inda ta zauna in akwai masu zaginsa da ɓata shi da ita ake yi, amma da daddare kuma ta zo ɗakinsa. In takaice muku zance wannan mata saboda halinta ba kyau. har zama take tana cewa ai annabi Nuhu mahaukaci ne a daina bin sa kuna gane wannan musiba ko wannan bala'i da me ka matarka ta ce kai mahaukaci ne ta ce mahaukaci ne ta taimaki mutanen garin akan batan da suke kai da barnar da suke kai ta taimaka musu da yaƙar annabi Nuhu da suke yi. Shi sa Allah ya sifanta ta da alkhiyana fa wasama Allah tabaraka wa ta'ala bil khiyanati fid dini amma lal khiyanatu fil farj amma kin sauna abun mamaki duk wannan kafircin nata duk wannan ha'intar miji shigo shigo ba zurfi da ta yi wa miji amma kuma ba ta zina ki duba Allah da ya ga dama zai kare annabi saboda zuri'arsa mata annabi Nuhu ba ba ha'ina bane a zina al-khiyanatu fi dini ne lal khiyanatu fil farj dan kada wani ya zo ya ce a kenan tunda bata imani shi ba kenan tana zuwa ma tana zina kuma yana zaune da ita ina ai Allah bai zai bari wata mace mazinaciya ta zauna karkashin annabin Allah ba kuma wannan yana nuna ana iya samun mace kafira amma ba ta zina wata ta zo wajena za ta musulunta na tambaye ta kina zina sai shiru ta ce to da dai malam an dan taba kan ta ce amma dai yanzu gaskiya na ji wa'azi na dena na ce to Allah miki albarka bata koyi ba ta faɗi gaskiya wannan mai imani ce ai to ke kina mamaki musulmin ma nawa suke zina ai hadda wallahi to har kuna hada baki a daina a ji tsoron Allah zina ha'inci ne zina rashin mutunci ne zina rashin tsoron Allah ne shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake cewa kana ta tata abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma khanatahuma da khiyana yaudara cin amana malamai suke cewa fa ma zanat imra'atu nabiyyin qat ba a taɓa samun matar wani annabi a duniya ta yi zina ba. Kuma duk malaman tafsiri gaba ɗaya da suka zo fassara wannan ayar suka ce da Allah ya sifanta matar annabi Nuhu da Lutu da khiyana ha'inci ba yana nufin mazinata bane dan annabi ya fi karfin Allah ya tsare shi ya auri mace mazinaciya to haka kuma har yau har gobe duk salahar mutum da addininsa da malintarsa in an ce matarsa matar banza ne to sai dai a same ta da aikin banza ta wani bangare amma mazinaciya a'a ba zai iya zama da ita ba ai duk mai kishin addini ba zai iya zama da mace mai zina ba ai ai da zara an fahimci mace tana zina ai ba a iya zama da ita ai ai ba magana hakuri kuma ai je ki kama gaban ki je ki ta bin maza haka annabi nuhu ya hakuri wannan misali da Allah ya buga mana a cikin suratul tahrim aya ta goma yayi ne dan ya faɗakar da mu ashe duk dangantakanka da mutum duk kusancinka da mutum a matsayinka na mace duk matsin da kika wa mijinki duk kusancin da kika da mai gidanki in baki zama mutum ya kirki irin mai gidanki ba ba zai taba kai ki aljanna ba musamman matan malamai wasu matan malamai suna suna cikin fitina ana gadara mijinta malami ne amma ba tashi ai sallah da daddare kin yi asara wallahi malintar mai gidanki ba za ta miki komai a kiyama ba matar malami ne ba karatun qur'ani sai gadara in ta shigo cikin mutane ana kada ka fada ai mu ne matan wani amma ba ai kama da wanin ba matar malami ba sadaka ba tausayi matar malami da zuwa gidan boka uzu billahi mijinki yana can makogoransa yana bushewa yana Allah annabi ke kuma kina bin gidan boka matar malami da bada kudin ruwa a'udzu billahi matar malami da yawo ba hijabi mijinki malami mijinki babban mutum mijinki mai wa'azi mai da'awa kina cin mutuncinsa kina tona asirinsa kin yi asara kin ha'inci ilimi wannan zai sa wani ya ƙi karɓan wa'azinsa matar malami tana yawo da gele a gari matar malami tana yawo da ɗangalallen zani da matsatsan kaya bai kamata ki zama matar malami ba kuma baki kama da matar malami ba matar malami cikakkiyar ustaziya ne mai rufe jikinta mai mutunci mai kama bakinta mai amana mai gaskiya karki kuskure ki sifantu da mata irin matar annabi nuhu tun da dai annabi Nuhu bai iya shigar da matarsa gidan aljanna a kiyama ba matarsa ce ba kwanciyar aure yake da ita amma a kiyama wallahi gidanta daban gidan shi daban kai a duniya ma Allah ya nuna masa a zahiri za mu karanta kisa da Allah ya halakar da ita yana kallo da haka ba girin girin ba mai wani mutum ya ce kullum zai tashi da daren sallah ba irin yadda zai wa matarsa ya ce in zai ja ta a falo a ƙasa wallah ba ta tashi ba bacci kamar jaɓa kamar waye ya ce sai ya haɗa da kofin ruwa amma ina sai ta murmure ta dada koma kai wani ma cewa yake wallahi kullum dare sai mun yi faɗa kin san yadda suke faɗa akan tashi sallah akwai asubahi ma wanda ba sa yin asuba Allah sauki abu na uku wannan yana nuna cewa mai yin tarbiya murabbi zai iya yin iya ƙoƙarinsa wajen gyara iyalinsa da 'ya'yansa amma kuma su ƙi su bi shi zai iya yiwa haka mutum yana ta ƙoƙari akan kulawa da 'ya'yansa amma su fanɗare mutum yana ta ƙoƙari akan kula da addini da iyalinsa za ta yi amma ta fanɗare duk yana iya faruwa to wannan ba aibu bane tunda yayi iyayensa ba mamaki yarki kin yi kin yi kin yi taki wata ta kira ni a waya tace malam don Allah ka taimaka mun ga yata nan budurwa ce ta kai munzalin aure auren ya gagara sai maza take bi ta ki ta aure ta ce malam yarinyar nan ni uwarta ne amma na san mazinaciya ce ita ta ce malam wallahi har shaye shaye take sau da yawa za ta zo min gidan nan ta bugu ta ce malam a taimaka min da addu'a in rabu da ita lafiya na ce ya aka yi ta lalace haka ta ce wallahi malam ubanta yake goyon bayanta ubanta ya shugabata ta fita bata dawo da wuri ba ubanta bai zai magana ba a kira ta a waya komin dare ubanta bai zai magana ba ai ta ɗaukanta a mota a mashin ubanta baya magana kin san in Allah ya jarabe ki da uba lusiri lusarin uba to za ki sha wahala sai kin zama ke ce uwa da uba akan diyarki ni da man na sha gaya wa mata a karatu in dai kin fahimci mai gidanki yana da rauni akan kulan tarbiyyar ƴaƴansa karɓe tarbiyyar ki riƙe a hannunki ku ta rikici da yaran nan ki ce sam ba za a yi wannan a gidan ba musamman yarinya budurwa hadari yau da ake ciki ƴan mata hadari duk wacce Allah ya bata budurwa a gabanta wallahi sai ta hada da la haula wala quwwata illa billah Allah ya taimake ki ki lallaba ta ki kai ta gidan mijinta ba a samu abin kunya ba saboda kwaɗayi da Allah ya jarabe su shegen kwaɗayi da ƴan mata suke da shi wannan kwaɗayi mun shiga uku da wannan kwaɗayin ƴan mata saboda ta dalilin kwaɗayin da suke da shi ake lalata su waya waya wani ya ce ai malam yanzu duk abin da yarinya take duk kamewarta in dai ka sai sabuwar waya kai ka kammala gigi ce suke da sun ga waya sai kiga kamar ta yi hauka ba inda ba za ta je ban ka kira ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to iyaye ku yi kokarin ku ko da ba a bi ku ba ƴaƴa sun fandare muku ba komai annabi nuhu ma yayi iyayinsa maza kuma ku yi ƙoƙarinku, ko da matarka ta fanɗare tana cin amanarka, ka ci gaba da haƙuri, ka ci gaba da wa'azi, kai dai ka sauke nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka tunda ka yi abin da aka ce ka yi, amma shi kuma mabiyinka bai yi abin da ya sa wato ba ni sunan shi ya kamata yi ba. da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo halakar da mutanen annabi Nuhu da ba su bi shi ba. Sai turo ruwan ɗufana. Ruwa duk duniya gaba ɗaya ambaliyar ruwa. Allah ya jarabi annabi Nuhu da jarrabawa da yawa, ga ɗama kuma, ɗansa shi ma ya kafirce. Matar ma haka, ban sani ba na manta ban bincika ba ko ita ta haifi ɗan, wataƙila uwarsa ya bi kenan. Ba irin da'awa da wa'azin da annabi Nuhu bai yi wa ɗan shi ba. Da Allah ya kawo ruwa zai halakar da mutanensa sai annabi Nuhu tausayin ɗansa ya kama shi. Kala rabbi innahu min ahli ya ce, Ya Ubangiji na ga ɗana yana cikin iyalaina, wa inna wa daka alhaƙu wa anta ahkamul hakimin. Alkawarinka gaskiya ne, kuma kai ne kafi dukkan wani mai hukunci, iya hukunci, tabaraka wa ta'ala. Allah ya masa faɗa ya ce, Ƙala ya Nuhu, innahu laysa min ahlik. Ya Nuhu, ya Nuhu, wannan yaron baya cikin iyalinka, mun cire shi in ji Allah. Saboda bai bi ubansa ba, ubansa annabi shi kuma ya kama kafirci. Na cire shi in ji Allah, innahu amalun ghairu salih. Ya aikata aiki ba mai kyau ba. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna min al-jahilin. kar ka sake tambaya na abin da baka da ilimi a kai ina fa maka wa'azi ka zama cikin jahilai Allah ya masa fada shikenan da yake annabi ne yace qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin ya Allah ina roƙonka ina neman afuwarka kar in sake tambayanka abin da bani da ilimi a kai kamar yadda na tambaye ka akan ɗana idan baka gafarta min baka yi min rahama ka ji kaina ba ya Allah zan zama cikin wanda suka yi asara qila ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatihum thumma yamassum minna azabun alim yace sauka ka gangara da amincin mu maza da al'ummar da take tare da kai ta imani da kai sauran da ba su imani ba su kuma za mu jiyar da su daɗi zuwa wani gajeren lokaci sai mun ɗanɗana musu azaba sun mai masu minna azabun alim Allah ya ce wa annabi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai wannan labaru ne na gaibu muke maka wahayi yanzu anan ashe kun ga ga uba bai iya taimakon ɗan shi ba hajiya in kika bari ɗanki ya zama ɓarawo komin sallarki komin zikirinki komin karatun ƙur'aninki komin ibadanki wallahi sai dai ki gan shi a wuta ba za ki ceto shi ba in kika bar yarki ta zama yar shaye-shaye yar neman maza mara kamewa mara kunya mai saka gyale a gari da yawo da kirji a bayyane ko kin mutu kina salatin annabi baki isa ki taimake ta ba kowa yi ta kanshi ki zo ki naƙuda ki gama wahala yarki ta zo ta fanɗare miki yau ga annabi nuhu ba yanda bai yi ba akan ɗan da haka ya kamata mutane ku ji tsoron Allah, ku kula da tarbiyyar ‘ya'yanku. Duk wacce ta faɗaɗe, ta ƙi ta bi daidai, ko ta ƙi ta bi mijinta, da yake kiranta akan daidai. To, kar ta taɓa tsammanin a kiyama in ta waiwaya ta ganta a wuta, ta gano mijinta a aljanna. To, kar ta taɓa tsammanin Allah zai ce, bari a miki alfarma a ɗauki ki a kai ke wajen mijinki, ba ki isa ba ƙazama ce ke. kaza ma ba ta shiga aljanna wallahi wasu mazan suna kokari ya tafi masallaci sallah ya je gurin wa'azi yana kokarin nemo halal amma matarsa hanyar ta daban abin tausayi ki ga mata tana saban Allah na kasa gane me mata suke karuwa da shi yayin da suka rungumi saban Allah da barna me za ku karu da shi ai babu rayuwa mai daɗi irin bin Allah babu rayuwa mai aminci irin ya zama kana da sulhu tsakaninka da Allah ke ce ƙarya ke ce ha'inci ke ce cin amana ke ce rashin kamewa ke ce gulma ke ce sa ido ke ce gutsuri tsoma ke ce sabawa miji ga ku da yawan kumatan wasu mazan haƙuri kawai ake da ku ba daɗi ake ji ba shi yasa yanzu yawanci maza suke ta ƙara aure to azaba ta yi yawa a gida gashi ya yi yawa mutum za ga bai da kuɗin kirki amma wallahi sai ga wanda ya je ya ƙaro aure ko zai ɗan samu ɗan sauƙi sauƙi matar bahaushe akwai wahalan sha'ani matar bafulata ne suna da ƙarancin jin wa'azi sai kaɗan a cikinsu wanda Allah ya zaɓa gida ya yi zafi gida ya kama da wuta gida yana ta tafarfasa gida yana ta hayaki kuna ta ƙiba kuna haske kuna ƙara faɗi da haɓaka mazajenku suna ta bushewa suna lalacewa saboda masifarku musamman mace in ta tara yaya a gida miƙe ƙafa take tete yanka rashin mutuncin da ta ga dama wani ya zo ya ce ki tattara ki bar gidan nan na sallame ki na gaji da masifa ta ce eh wallahi na ci gida har da wani shewa eh wai wallahi ta ci gida wai kin san yanzu abin da mata suke faɗa idan ka kore ta sai ta ce to tana zaman gida tana zaman yayanta ta zo ta tara wannan uban yaya ta tafi ta je ina akwai wanda aka sallame ta ce ba inda zani wallahi ya ce ashe ta ce wallahi ba inda zani ya ce to ai na sake ki ta ce ina zani ba inda zani ina nan gidan to gidanki ne ta ce na ‘ya'yana ne ko za a hana ya ce to ai ban mutu ba ballantana ku raba gado ku kuci ta ce amma dai baka isa kuma ka ce ba ‘ya'yanka ba ne da haka zan yi zaman ‘ya'yana ‘ya'ya kuma suka haɗa kai suka ce lallai uwarsu ta zauna ta ci ta sha ta sakata ta wala albarkacinsu kai waɗannan ‘ya'ya akwai goyon bayan uwa kam haihuwa da daɗi kun ji hajji moyi wallahi dan yi kam wato akwai daɗi to a dani ni kam alhamdulillah a 50 dan Allah ku daina rashin kirki iyayena mata don Allah ni maganan an ci gidan nan ba na so in rinka jin ana cewa an ci gida din nan ki haƙura kawai in an kore ki ki tattara ki fita kuna azabtar da mutane wani ko kwanan an kamun wata fatawa wani ya kori matar sai ya sake ta sai ta ce sai dai ka tattara kayanka ka bar gidan ya ce ban gane ba ta ce yo ina za ni ai ni kam na gama da kayayi ta ce ka sake ni na sako aure babu amma sai dai ka haɗa kayan ka fita kin san wallahi kotu ta tafi kotu wallahi kuma sai da ta sa shi gumi ta yi ta ba da hujjoji da dalilai ta ce ya aure ni ina karama ban san kowa ba sai shi na tara ‘ya'ya kaza guda kaza da maza da mata yanzu in na fita ba wanda zai gani ya sha'awa ya aura uwata ta mutu ubana ya mutu ina zan ji ta ce alkali ina neman alfarmar kotu a umarce shi ya haɗa fagwansa da kayansa ya bar mana gidan nan ya je ya gina wani gida to wannan masifa da mata suka kullo da shi a yau muna fatan Allah ya sa mu fi ƙarfinku. Ka zo ka sallami mace ta zo ta kai ka kotu ta ce gida kake nema, ta haɗa kayanka ka tafi gidan haya? Allah ya sauke. Kun ji wannan matar ko? Matar annabi Nuhu kenan. To sai mata ta uku, ko mata na uku, matan annabi Ibrahim. alayhi salatu wassalam daman darasin namu tarihin matan annabawa ne to shi annabi Ibrahim matar ba guda ɗaya bane matar farko ita ce Saratu ina mai suna Saratu anan ina take inna lillahi wa inna ko mutum ɗaya babu ina mai suna Saratu babu ko da mu a komo ba a sa sunan matan annabawa saratu ina saratu to saratu wala ina take a banda ƙarya gaskiya na ce a faɗa a sa'adatu daban hajiya lauya sa'adatu daban saratu daban waye za ta min alkawari in an haifa mata ya mace za ta sa saratu ina take a banda yan mata ki dalla ki da ku auren ma baki ba neman cusa kai masu aure nake tambaya ne waye za ta mana alƙawari dan cikin ta insha Allah in ya samu saratu ne har da ke a ciki ko to kun yi alƙawari ke ma haka ko mun samu saratu biyu ke ma ki dalla yawwa ke ma haka akwai aure Allah sa albarka Allah kawo miki saratu bari mu faɗi tarihin saratu yau da da saratu a gabana a cikin karatun nan da na ba ta kyauta to amma matsalar babu Allah sa albarka Saratu sunan matar Annabi Ibrahim ne Khalilur Rahman zaujatu nabiyyin wa rasul matar Annabi matar manzo ummu nabi uwar Annabi kiji ba da Allah malama mijinta Annabi danta Annabi wa jaddatu nabi kuma ita kakar wani annabi ne kai wannan baiwa Allah wannan suna kai ni ma fa zan in Allah ya bani ya mace zan sa saratun nan kawai eh na yanke shawara kawai insha Allah bari ku ji kambenta saratu matar annabi ko uwar annabi ko kakar annabi abu na uku ko sannan uwar kakar annabi kamar ya uwar kakar annabi ta haifi wanda izama kaka ne na wani annabi saratu a ƙarƙashinta sai da aka samu annabawa masu tarin yawa sannan saratu maƙociyar uwar wani annabi ne mana ta yi maƙotaka ta yi zama gida ɗaya da uwar wani annabi kai wannan mata ta tara abubuwa da yawa ta ƙarƙashinta aka samu tarin annabawa masu yawan gaske daga Yunus ibn Abi Ishaq daga babansa Nana Fatima tana cewa ta ce ya annabi wallahi ba zan iya ci gaba da jin daɗin rayuwa ba sai ka nema min amsar tambaya ta a wajen jibrilu yaya mahaifiyata dangantakanta almuhibbu tabari ya kawo wannan riwayar annabi ya ce hiya baina maryam wa saratu fil jannati mahaifiyarki ya na na aisha mahaifiyarki tana tsakanin nana Maryam da nana Saratu a gidan aljanna. Nana Aisha ta ji daɗi annabi ya bata albishir akan mahaifiyarta. Nana Saratu Allah ya bata kyau, kyakkyawar mace ce, saboda Allah ya ɗauki rabin kyawun nana Hawwa'u ya bata. Hawwa'u Hawwa'u uwarmu matar Annabi Adam da muka yi tarihin ta jiya na na Hawwa'u mace ce kyakkyawa iyaka aka halitta wa Annabi kyakkyawa Annabi Adam dan duk wani wani Adam da ya tashi duk kyawunsa da halittarsa to ya ɗosani wani abu ne na halittar Annabi Adam to ita Saratu da Allah ya zo yinta za a haife ta sai ya ɗauko rabin rabin kyawun na na Hawwa'u, rabin kyawun na na Hawwa'u sai ya ba wa na Saratu. Aljamalul asli alhaƙiƙi halitta sosai na ya mace masha Allah, ba jamalul gishi ba irin na yau, kyawun ƙarya, kyawun make-up, kyawun shafe-shafe, kyawun jone-jone da toshe-toshe, kyawun ciko. ba abin da mata ba sa yi yau da gashin ƙarya na yaudara a su kyawun fi sabilillahi ne amma yau ina yasa duk wanda zai zo ya aure ka zira ido ka ganta sosai ka ce in gani in ganki dan ba mamaki yar hoda ce akwai masu kyan hoda kullum za ka ganta fes abin sha'awa ina ba ita bace hoda ne akwai 'yan shafe-shafe a je a ta shafa wani mai a hanci karan hanci a ta zuke shi ana jinsa yana ƙara tsawo ashe ashe ba nata bane mai ta sa masa yake yake ta tsawo ɗan ciwa-ciwa kenan Allah raba mu da sharrin su wani ya je ya auro wata baiwar Allah farasal kalkal turo masa hoto baya iya bacci ta leƙawa a a shi fa ya ci sa'a ya dace yana murna in ya zo hira ya ganta ta tas tas haske amma hajja ai da ya aure ta aka tare a gida sai ya ga wani mutum daban ya ce eh ya ce wance ce ta ce ah ni ne mana canja ne za ka yi ya ce ai ba haka nake ganin ki ba sai ya ga fuskar fari hannun fari ƙafar fari sauran jikin baƙi kirin kamar gawai ashe 'yar bilicin ce ashe ‘yar make-up ne, ashe ‘yar kwalliya ne, daga nan ya ce ta fita a ransa. Na sha gaya muku a karatu, kowa ta tsaya akan kyan da Allah ya mata Allah zai baki mai son ki a haka kuma an gaya muku wani abu wani abu kowace mace fa mai kyau ce ba wata mace mummuna mummuna ne a idan ka kai amma a idan wani kyakkyawa ce da haka kowa ta ji cewa Allah yana santa kuma Allah ya gyara mata halittarta da haka in kika je madubi kalli kanki ki gyara ki ce alhamdulillah Allah na gode maka a hakan za a zo ana ribibinki kar wata ta ji aranta wai ita wai kasashiya ne a'a yanzu mota zai ga wani faran mota yake so wani baka yake so wata koriya yake so wata ja yake so wata mai fadi yake so wata yar kumbula yake so wata doguwa yake so wata gajeriya haka maza ma wani doguwar mace yake so wani kuma dunkule yake so magi yake so gajeriya wani fara yake so shi kuma wani baka yake so akwai wanda ya zo neman aure ya ce malam ina so a cikin ɗalibanka ka haɗa ni da wata amma ba na son fara na ce to ya ce baka nake so malam na ce Allah mai yin yadda ya ga dama kin ga likulli saƙitatin laƙita duk abin da aka jefar na tsuntuwa akwai mai tsintar shi me yasa baka son fara yace kai yawan laulayi ne da su kullun asibiti wallahi ko sauro ne ya cije ka sai ta zo ta kai maka shugaba ai annanta ya kumbura fuskar ta ta kumbura a bani baka mai jure wahala kawai kowa da irin wani mai kiba yake so wani kuma yace siririya yake so bari in takeice miki malamai suka ce duk inda mace take akwai namijin da yake son ta in babu a komo a ƙara gaba Allah zai kawo ko ba haka bane so Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikima irin tasa ya ba wannan mata halitta matar annabi kuma manzo matar annabi kuma manzo kuma ɗaya daga cikin ulul azmi min rusul kuma shine sani afdalul khalqi alal itlaq mijinta a duk duniya shine na biyu annabi Ibrahim bayan manzan Allah sai shi shine abul anbiya khalilur rahman mijin na nasaratu shine baban annabawa khalilur rahman sayyidina ibrahim to zan yi bayani na ƙarshe dan ku rubuta kuma zan tambaya na nasaratu maman annabi ne wani annabin ne annabi isaac sai ki rubuta da nace ummu nabi na nasaratu ta haifi annabi shi ne annabi isa jaddatu nabi na ce kakar annabi ne ko ita kaka ce na wani annabi shi ne annabi yaƙo wannan annabi ishaq shi ya haifi yaƙo kun ga yaƙo ɗin ka wato jika yake ga na nasaratu kenan sannan ita ce ummu jaddatu nabi mahaifiyar kakar annabin Allah shine annabi Yusuf ita ta haifi kakar annabi Yusuf sannan na ce jaratu ummu nabi ita ce makociyar uwar annabi eh makociyar ko abokiyar zaman uwar annabi ita ce abokiyar zaman hajara ɗaya mata annabi ibrahim ɗin sunanta waye hajara kenan ba ita kaɗai ba ne gobe za mu sha karatu ashe an yi zaman kishi a gidan annabi guda annabi ibrahim ya haɗa mata ga saratu ga hajara za mu ji yadda aka buga su wannan shine abin da na faɗa kuma a nan zan dakata allah ya ba ku ikon koyi da wannan mata allah ubangiji ya sa mana albarka a rayuwa ya yafe mana kurakuranmu ya ji kan iyayenmu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته